إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وغشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara sake mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka kamar dai wanda aka saba na lambobin da za a kira a kansu saboda lamba biyu ce idan mutum ya yi wannan yana iya sake ma ya wannan ya samu ba akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 62 haka akwai lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kinan 94 32 50 42 Allah mana mafaka ɗan uwa akwai ina ga wani ɗan uwa ne ɗan fara da shi wanda yake maganar tunatarwa mutane lokaci zuwa lokaci lokacin da ya dace a yi kiran sallah na asuba don shi ne a yanzu yake da matsala yanzu akwai masu yin shi da wuri to yanzu dai abin da yake rubuce na wannan za a diba alfajir karfe biyar da minti talatin da bakwai kaga dai kenan a yanzu sallar asuba yin ta karfe biyar gaskiya kuskure ne ana binne ne lokaci bai shiga ba akalla an yi ta da wuri ya zamanto bayan daga ba ishin abin da ya gaba shine gaugawarin ta kenan minti kare shida ba minti ishirin wannan shine an yi ta da gaugawa kenan sun samu ne a ce misali kenan shida ba kwata lokacin asuba ne dan shine aka yi yau samu matsala dan na magarba ana kan rana ana bata fada ba kenan mutum bai sallah bata fada ba amma na asuba ne matsala assalamu alaikum kenan wannan shine kullum assalamu alaikum na'am alaikum salam
malam barka da su barka alhamdulillah
tashi lafiya alhamdulillah
wai muna ina tambaya ne akan salatin annabi eh
idan mutum ya yi wanda ba ibrahimiya ba ya kafin ya ji kaman allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya inganta ko shari'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa baraka ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
to
daga nan tattali.
tancanci tan sha Allah ya kashe wara insha Allah ka ya kabe mu
Yau malamin alhamdulillah na'am assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah na'am alhamdulillah
ba wata tambaya ce gare da to bismillah Allah sana sani kuma in kana sallar sallar saha eh in kana so limamin in yayi kabara ka bi shi abinda abinda babu zai karanta shi yake so a faɗi mu to
insha Allah yake ne kama radio da Allah ya taimaka mu amin hana jama'a assalamu alaikum na'am la alo alhamdulillah ha to bismillah mana ji musa
karan nan muna da wata bukata ne mai muhimmanci to sai so Allah ya biya mana shi addu'ar da muke yi da muke so um, kana jin radio ni ina jin rediyo to kama radio insha Allah insha Allah shi ma ina tare da rediyo to insha Allah ba matsala assalamu alaikum
alaikum salam ya kwana kuma nan alhamdulillah
salam tambaya ce gare mu sai bismillah
suka ce kamar da ake cewa a wannan salatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa Allah ya amsa addu'a da bawa eh to shi ne muka ce kamar addu'ar istikhara ma ita ma ana iya salatin annabi kahinta da bayan ta ko kuwa
na'am na na ji shikenan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ina kwanan kurana.
ya ala
Dala tambaya ne ga yin sakamakon namiji ya ce mace in kai wani abu akan akan aurenta. To shi wani abu a saki ne ko ko in saki ne akan saki na wani.
to wa alaikum salam to ah assalamu alaikum assalamu alaikum Abu alaikum.
na'am Na kwanan.
lafiya lau alhamdulillah Ah? bisa min
Mutum wanda sallah ne lokacin da ya ga dama yake yi ta.
eh
Muna so a mishi bayani.
to shikenan daga yan wa'ai haƙuri kaɗan kayan ba da amsa wannan abin da aka aka tambaya to ta farko dai mai maganar salata annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne idan aka ce salata annabi sai kai na ibrahimiya shi yin allama sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yan wa mas'alar salati idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad sallam kama annabi salati ba wani matsala kan shi kai salati amma da ana magana salatin da manzo Allah ya ce ayi irin misali wurin tahiyya ko ne shi ya zo da lafazin shi ya koya ma al'umma shi ne Ibrahimiya shi ne magana kenan kamar zai Imam Shafi rahimahullah ya cewa inda mutum zai rantsuwa zan ma annabi salati mahi kyawun salati ba zai kubuta daga wannan rantsuwa ba sai yawa annabi salati Ibrahimiya dan shi ne manzon Allah lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikun suna ma annabi salati kowa da nau'in inda yake mai salatin shi eh, mala'iku addu'a suke Allah kuma yana daga mai daraja ko amma tashi a cikin mala'iku mu kuma namu ya ce kuma sallu alaihi kuma kuma salatin wannan kaga nan da Allah ya wannan umarni a mai salati sahabbai sun zo suka ce kaman da kafa bin ujra ke cewa ɗaya cikin sahabbai muka ce ya rasulullah mun san yadda muke maka sallama amma yanzu an ce ma maka salati yaya ne wannan salatin shine anan sai ya koya shi ma yadda ya shiru bayan wahayi ya ɗauke daga halin ya shiga halin shiga wahayi da ya warware sai ka ce su gurin ƙulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid wannan shine salatin ɗaya cikin sigogin salatin Ibrahimiya wannan inda cikakken salati ne da kuma za a misali a wajen tayya ko gabatar da addu'a wannan shine cikakke wanda annabi ya umarni ba lafazin shi amma wancan ma kama annabi salati amma bai kai ga wannan gaskiyar magana Allah taimake mu sai eh, sallagawa sallagawa abinda liman ya hodi shi ma mamu zai hodi addu'a ce inda ya zo a sunna bayan kabbara ta farko za a karanta fatiha har da sura zo a sunna wanda ce muka babu fatiha sura sun sai al-bukhari eh abdullahi bin abbas inda arata yana sallar gawa ba bayyana bai amma ran nan sai bayyana da katin sallar gawa ya bayyana da fatiha abin da sabo a wajen mabiya abu suka ce yace nayi haka ne da ta'alamu annaha sunna dan kusan karanta fatiha a sallar gawa sunna ce sunan sun bukhari abin da ya inganta kana kenan bayan wannan karatun fatiha ko da sura wata ruwa ta ka sura ma kabara ta biyu a wa annabi salati kaga sunan salatin wannan irin wanda annabi wannan ibrahimiya shine zaka yi salatin ibrahimiya awa annabi salati bayan kabara ta biyu bayan kabara ta uku ayi addu'a daga cikin addu'a da annabi ke take mai hadi Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dhakarina wa unthana اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده wannan shine cikin addu'a kuma kai kabara ta hudu kuma kai addu'a ta gawa ta irin wannan addu'a da muka hudu ke wannan su ne daga cikin addu'o'i da ake yi wanda aka sallar gawa mamu haka zai liman haka zai mamu haka zai ina wata dan uwa mai tambaya gane sai mai maganar addu'ar biyan bukata dan uwa mai biyan bukata Allah subhanahu wataala da ya mana umarnin mu kiraye shi ya ce wallahi asma'ul husna bada uhu biya wallahi asma'ul husna bada uhu biya Allah iya da sunaye kyawawa ya mana umarnin ku kiraye Allah da wannan suna daga cikin asma'ul husna irin su ya Allahu irin su ya Hayyu irin su ya Qayyum ko irin da da da annabi ke mata sunan shugaban addu'a cikin sunan Tirmidhi tarwa manzon Allah sallallahu alaihi cewa ba musulmin da zai karanta wannan addu'a kan wata bukata Allah sai ya biya mishi shine kenan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tana cikin addu'a ta gabatar ita kuma gama Allah bukata wannan shine abin cikin addu'o'i masu sa kenan kuma ba ko ba misali ba lokacin sujada irin cikin dare kare uku hudu dare ka tashi lokacin da yayi amsa addu'a ko amsa ibada ka tashi ka yi addu'a ka gama Allah bukatunka Allah taimake mu sai maganar ita ma istikhara za'awa annabi salati yan ba abin da yin salati zai matsala ko ina ana yin shi ba annabi salati duk da ba sharadi bane ba a wannan wurin na da istikhara amma an san tunda an ce tana cikin me ake cewa yan wa duka akwai ruwa zan yake cewa ana tsare hijabi ana sa hijabi kariya ga addu'ar bawa sai ma annabi salati kakan ke don abin addu'a kana imanin salati duk da akwai azkara na wanda ba su ana ba da ta musamman ba amma wannan irin ta addu'o'i na musamman suna buƙatar in suna ana tsare hijabi aka ce ga addu'a ka sai kama annabi salati sai maganar cewa akan ka ce mace akan aurenki dan da farko dai ya kamata musulmi ya zamanto mai ba almi daraja ko kima wasa da arme yakan kawo mutane cikin mugun hali a shiga matsala mutum iya son araman tana so a shiga matsala wasa da shari'a shi haka nan kuna mutum yaka ce akan aramanki in cika kaza me yasa zaka mata haka ce ma in ta yi abin ka sake ta shine ka'ida kenan kaman ka ɗauki saki ka ba ka sa hannun mace shi sa kamar ibn hazam rahimahullah yace gama sam sam irin wannan sakin ba saki bane ba saki hannun namiji ki faka saki shi hannun mace kenan ta yi abin kenan arme lalace duk da magana ce magana ce wajen malamin magabata tana sabanin amma misali kamar yadda Sheikh Islam bin Taymiyyah ke cikin fatawa cewa mace in ta kai kaza akan armanki ko miki kaza ba kan armanki shi abin da yake cikin fatawa na majmu'a majmu'a fatawa bin Taymiyyah ke cewa akan wannan manganu shi ya dauke magana cewa in za a tambaye mijin da ya ce kai ki in ta kai akan armanki in niyyar saki yake saki ne amma misali tsoron ma'ana iya mata barazana wani aiki ne bai so ta yi aikin ne bai so ta yi sai ya gama da saki don kar ta yi ba saki bai ke niyya a wannan magana kamar islam mutum ya ga cewa bai zaman a saki tun ba ne saki bai yayi ne mata barazana don kar ta yi wannan aikin shi dai abin da lahiya kauce mai wannan kalmomi ga musulmi don gudun shiga cikin matsala ko hayaniya da sabanin malamai sai magana mai cewa mai barin sallah yau ya yi to shi ɗan uwa duk lokacin da ka bar sallah to ha ka bar musulunci shi ne haɗarin na haka duk wanda wanda bai gaba da wanda yake barin inda ya mutu kun ya mutu kenan akan ba musulunci kenan ya bar sallah kenan to manzo Allah ya ce tsakanin musulmi da kafiri barin sallah ne assalamu alaikum wa alaikum salam na san ku da malam lafiya lau alhamdulillah shi na ya goka alhamdulillah
malam da Allah muna da tambaya kuna da lokaci to bismillah Allah sana sana cikin ina radio ne a'a to insha Allah eh malam da Allah kan eh kafara ke ta rantsuwa eh kamar ya mutum ya ne kenan kamar zai ciyar wannan ta mutum goma ya yi kiyasi akan kamar zai ba su abu ne kamar shika jika
eh ya halitta kan ya bada ta haka ya misali a bada ta kudi haka shika jika ka ne jiki ne ka ba ko wani shi ka haka ko ko dole ka fi abincin kana kana kana kama radio kana jin radio
ban ji ba malam Allah kana jin radio
a'a ba ba a radio ba ba an yami ne ah to to to to na mai gage a takaice kuɗi ba a yin ba a hudda kafara da kuɗi
aha korin abincin za ka saya ka bada ko mamene ne abincin za a ci shi za ka saya ka bada fala goma
aha Eh, shi ne gaskiya ko gaji gasu masu da abincin nan gasu nan kakon ga masu neman abincin suna nan kun ka saya ka basu shi ne gaskiya aha to ba mu Eh.
insha Talo, Allah ta- ta salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na
na gwanin lafiya lau alhamdulillah ya niya alhamdulillah
amma da da ma da wata tambaya ne to bismillah ala sana zai yawa kamar da zakka da kulu eh
sai ake faɗi misali in lokacin yayi
eh to assalamu alaikum assalamu alaikum to alaikum assalam Allah na'am
sannan ku zai yawa sanu
kamar da gare mu kamar zana sunan yaro a musulunce ko Eh?
ta- ko diya mene
kamar zana suna a ce eh, an haihi jariri addu'an da ake ana zana suna wasu ce ga ranar da ya kawo ko kuma a ce rana kaza shi ne muke so
to Eh, shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ah na'am assalamu alaikum na'am Malam ta tilasta.
lafiya alhamdulillah
Malam kamar wani zakka da ake ba da don amfanin gona to bai kai ba in na gaya ma tsayi suke da ha sai sun huta to in suka bani eh zan iya biyan bukata bukata ta can da su tunda bai kai ba adadin hutar zakka.
eh na gane to assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
barka da su an tashi lafiya.
alhamdulillah
Magana da muke a kan bangaren sallar asuba.
eh
Na tashi da wayi wajen sallar yani zan sai karatun sahaba yana za ta yi ko kuma a saranta za ta yi.
eh ne muke so mu sani yaran a karatun da za ka yi na in ta- in ta wuce eh yawan ta wuce ta ba mu ta na gane in ya da an goyi Allah ba assalamu alaikum Allah ya taimaka amin na'am to eh, ina ga nan ya kamata in ba da amsar da na karanta cewa eh, zanen ma'aikata zakar kunu duk da ina ga iya akwai abin da ya shahara a nan iya ba mutane wahala mas'ala ta zakka ta cikin azumi wadda zakatul fitar wadda ake huda ƙarshen azumi wanda muka ce mata zakatul zakar kunu to wasu kan ga a lokacin da aka yi sallah ba su da halin hudawa babu kowa ta kanshi ma yake to za ka yi damuna aka kare ya ce za ya zo ana huddata ana raba ta ana badawa to gaskiya magana Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rai abinda sai abin da ya bashi a rasar lalle mutane kala biyu ne akwai mai hudu zakatul fitr ko akwai maciyanta idan sallah ta zo ta- ta azumi ba ka da a ran sallah ba ka abin da wuce iyalanka to kai ran ba a dora maka ba kana cikin maciyanta kai ba ta hauka ma balla ce gabiya ba ta hauka ma balla ce ya kara mata gaskiya magana ba a rama ta assalamu alaikum
malam malam ne an ta lafiya la la alhamdulillah malam ina wajen girgir ne kokon kwankwan ta bismillah
wai na bayanin haya na abin nan jingina na gona eh yi kamar zaman yaya yake alhaji ne ko kuwa
to ya ake da haya sai Na.
suke koko zaman to na gane shikenan ya kama- ya kama radio ya kama radio assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi mana an tashi lafiya alhamdulillah
Dala mana a ɗan jawa mutane hankali a bisa kan cin hanci da rashawa.
eh Insha Allah ɗan jawa mutane hankali mana Allah ya taimaka.
to amin
Allah ya taimaka. Kana magana da Ibrahim.
طيب بسم الله شكرا. السلام عليكم ma lafiya na na mana wannan alhamdulillah mana tambaya ce gare ni na'am yawa wai kamar mace wanda mun sani azumin bana a wajen lady set da weekend ko lady set aka fara shi eh to malam kamar misalin mace da ta aihu ta aihu ta abril sai ya zama to tana jinin biki kuma tana shayarwa azumi ya tarro ta
kace ko me ya fara
kamar a- azumi na bara wanda ya wuce an ware shi wajen lekenzu ne ko leses eh to eh to ita kuma mace ya- ya zama to ta aiwa a wajen yan abril haka le- kamar wajen leventil abril haka eh na gane idan kamar tana da wajen sati biyu haka da aihuwa aka ware azumi eh ban kai ya zama tana biki kuma tana shayarwa azumin ya same ta eh na gane yau azumin da wannan na bara rama za ta yi ko kuma tana cikin wanda ba ita rama ba.
to shikenan kama ne ka shirara Ana ta wasu alaikum.
Allah ka shirara na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam dana Wani kuna da ta.
na'am
Eh, Muna maka addu'a ta alheri abinda muke saurare kullum muna jin daɗi wala ba kaɗan ba.
Allah ya taimake mu da aiki Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa, Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma Allah kare ku.
amin rabbal alamin amin Kuma
assalamu alaikum na eh, to mun ce dai idan aka yi kira a layi wannan bai yi ba sai a yi da wancan layin ganin layi biyu ne akwai na airtel akwai na move na airtel 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu na move 94 32 50 42 na yanzu yan wa a yi haƙuri mu ɗan karanta abin da ya zo na tambayoyi na maganar zanen suna shi ɗan wa a shara'ance eh, sa ma yaro suna bai da alaƙa da wata addu'a ta musamman addu'a daban kuma sa ma yaro suna daban addu'a wadda ta zo ta tabbata a nan sallallahu ya yi wa yara ne ɗiyan shi ko jikokin shi hassan da hussein addu'ar annabi ibrahim alaihi salam ke ma ɗiyan shi ko ya ma ɗiyan shi ishaq da isma'il annabi isma'il da annabi ishaq wayannan su ne addu'a annabi wannan su ne da kullun ne zaka fara ma yaro su na u'iduka bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hama wa min kulli 'ainin lama ta ba yaro kariya da kandun baka da dukkan wata kwari ne dabba ne ta abu da mai cutarwa kana neman Allah kariya ma ɗanka daga wannan abun sai addu'a ta alheri ga ɗa uwa ko uba kowa zai ma ɗa addu'a domin addu'ar uwaye ga ɗa karɓaɓɓa ce kuwa ɗanku addu'a ta musamman ta neman albarka da neman Allah ya kare shi amma bayan wannan babu wata addu'a da ta zo ta tabbata a sunna ta musamman ta ƙaramin yaro ce kurin ta haka addu'an da ka gaya ma zai mai addu'a ta Allah sa yaro mai albarka ne sauransu wannan shine kurin sai tahniki a tabbatar da bino a sama yaro a baki ruwan yin fara lasa wannan shine amma su sa suna kurin ka ce suna rona wani ba ni da ka ce an zo an sami a kunne an mai rada a kunnen sunan ka wani duk wannan ba ba ba zo ba a littayi ko a sharance ya an ja an mai rada shi a sharance a Hausa rada suna kenan a mai rada ne sunan ka wani sunan ka Isu sunan ka Zaid sunan ka Ilyasu Ilyasu wannan wai haka ake- shi ba mu gaskiya ne abun ba bai zo ba a shar'ance ko a sunna babu kuram haka dai aka saba yi abin kamar zaman ka'ida ce ya ce zanen suna ko rada suna kurin sunan yaro na wani kuma wannan kana da dama ra'ayuwa kace sunan yaro na wani mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa diyan sahabbai sunan ra'ayuwarsu kun ba lahi haka ya tabbatar da ba lahi hirar sati kace sunan yaro na wani duk ba lahi bane ba an akai sai mai maganar eh, sallar asuba idan ta huce ka ya za ka yi karatunta in wa duka sallah da asuba da azuhur da la'asar da magariba da isha duk wata huce ka in za ka rama ta za ka rama ta yadda kake yin ta a lokacinta a lokacin ramuwa ma haka za ka kawo ta in mai bayyanawa ce ka bayyana in mai asirjewa ce ka asirce wurin da ake fata da sura a yi wurin fatiha kadai a yi kowace da yadda ta barka haka za ka kawo ta sai eh, magana ta jingina ta gona Ɗan uwa jinginar gona a cikin halin ko al'adun mutane a nan mutum za ka ba shi jingina ta gona ko ma ta mene ko ta gida ko ta kaya sai wai mutum ya rika noma wannan gona misali ya baka jika hamsin ko ɗari zai amshi gona ya ta nomawa kurin gona ta koma tashi zai ta nomawa in shekara goma za a yi haka yake nomawa matuƙa ba ka bashi kuɗin shi ba ko da mutuwa za ka yi haka za ka mutu kamar wannan gona a hannun wanda ya baka jingina na wasu 'yan kuɗi ba sa karyawa akan gonarka amma shi zai daga noma ta wannan shine abin da ake yi ko mutum misali ba mutum jingina mota ko inji rika hawa duk wannan zalunci ne zalunci duka ba bai dace ba wani ma a shari'a malam bahaushe ake cewa wai idan ka ba mutum mutum baka jingina ta riga radda ya zo sai ka ba shi wuyan rigar kenan ka kashe rigar ko sauran wuya ne kenan kuɗin shi kenan ya ba kuɗin ga kuma ka ci banza ka sa banza wannan ba shara bace ta'ala wannan zalunci ne gaskiyar magana wanda ita jingina nan sallallahu alaihi ce lahu gunumhu wa gurmuhu jingina kayan jingina kurin garanti ne naka kai mai kuɗi ga ka kuɗi ga kaya idan ba a biya ka ba ga makamuwarka za kama a sai da a biya ka shine kurin amma mai jingina da baka jingina komi na shi ne bai baka ma kamar da kai shi ba abinda kurman zana ba da dama ya ce a zahar yurkab na binafakatihi haka launin cutar yushar ana binafakatihi ma da ruwa da inganta annan sanar ce shi in abin hawa ne misali ka tsare shi akan kudin wani to za ka iya hawa in kana ba shi ciyawa da ruwa kana ba shi abinci dalilin abinci da ka bada ne za ka iya hawa haka in karamar dabba ce ka tsare ta ta mutum akan kudinka za ka sha nono in ka kake ba ta ci da sha amma ba shi ba gamin ka da amfani da kayan shi balle magana gona magana gida wani madan zalunci zai amshi gida misali jingina ba da misali miliyan daya a bashi gidan mutane ya rika sa haya kudin haya na shi ne sai shekaru ya amsa kudin haya har ma zai iya biyan kudin hawa amma wajen gina ce ma dole zalunci ne gaskiya magana wani zai ce maka ana da kankara da zalunci ne zalunci ne gaskiya magana ake magana kudi kudi da ruwan taɓa shi da gari da aka haramta shi kenan magana ta zalunci ne maganar jingina ka amsa gonar mutum garka nomawa abinda za a yi zuwa shari'a akwai damar haya gona in nawa ka baka to gona ta za ka noma a shekara za ka noma ta a jika 20 ko jika 100 ko jika 50 in biya ka ko inda saura ka cika mini ko ni in cika maka haka ya kamata a lissahi a gona ana iya hayatta amma maganar jingina ka noma la bai halatta kurin ka bashi kuɗi in kana bashi gonar shi garanti ce in ba a biya ka ba ka kama ka saida amma ka bashi ɗan kuɗi ka mishi gona kana ta noma kana cin ganimata wannan koda ya yarda zalunci ne ka mishi gaskiyar magana wannan fata a gane sai mai magana akan rashawa in wannan rashawa kuna ji dai ta damu kowa duk duniya a ƙungiya aka ta duniya mai yaƙi da rashawa ko ha duk duniya gaba ɗaya kai abu ne an sai an ba yanda za a yi al'umma ta shiga da rashawa ba yin za a ci gaba da ba zalunci ne zai wa mai haƙƙi an hana shi haƙƙin shi wani ba shi da haƙƙi an ba shi haƙƙin da ba shi da shi abin da ya kamata a yi na aiki ne ba a yi saboda baka bada ba ma'aikacin da zai aiki misali mutum goma a wuni ɗaya dalilin rashin wani bada ba zai aiki mutum biyu mutum uku ta yi ta shi kun ba ruwan shi wani abu ne matsalar abu ne in ba imani ba yanwa shi ne nan yanwa kamata a ba malamai dama in ba imani ba cusa mutane aqida sanin Allah tsoron Allah da yadda kake an ba abin zai maganin cin rashawa an ba imani ba an ba wa'azi ba ma da wata kungiya wani committee kaza committee ne aka yi tun da conference kan wannan yaki da rashawa sai ka samu kuma wanda ya kamata ya yaki da abin ko ya kama mutum mai riya kanta ya a samu an tuhume shi da ita sai ka an tuhumu dumu dumu wanda ya kamata ya hukumta wanda ya kamata ya kai ka maka shari'a ya samu shine a gaba to kuma zai ta amma da wannan hira ce kurin wai kungiya kaza ta ta hira ce wallahi hira ce matuka ba imanin da Allah ba ba abin da zai mace ji da shawa da ai wata kwamiti shi ne kuma zai shugaban kwamiti daga ita inda aka kwamitin ya kama mutane masu yaki da shawa he ga shi anan zai abin har in wa wallahi kurin mutane kurin a ji tsoron Allah ne in wa menene matsala shi an ce a kamo korumfi ya kurfitar wani mai da mai bada mun shiga daki dangane sai kai a cikin buro ni ne mai bada oda misali ni ne mai abin ka ɗauko miliyan ɗaya ka ba ni ko jika ɗari ka ba ni ni kaɗai ne na sa aljihu da Allah an wa'anan an ba Allah ba akwai mai kama mu kaga amma mutum ya san Allah ya gajin da yake ko da ku biyu ne ko kai ko kai ko aina kuke ka san Allah na tare da ku kenan ka san wannan zalunci ne kai Allah zai kama ka on wannan kadai wallahi tsoron Allah kadai zai iya maganin cin rashawa mutuka babu imani wallahi duk an yi wani kungiya kaza wani hidda kashe shi wallahi hidda ya mutu sai yayi ta yanzu ba akwai kasan sun sun sa su tana kashe mutum ake kan cin hanci kashe mutum ake har lahira kwanaki minister kashe minister suka yi a shana minister guda amma ba hasa ba har a yau suke kuma duk da suke ana wato masu suna suna suna san aikin su kenan su shi mu aikin su kenan a kasa da yawa na tuma su da shin da shin rashawa kuma kashewa ma ke ka kenan dan uwa kurin imani da Allah ne tsoron Allah ne kurin mutum ya san Allah na ganin shi kuma zalunci ne yayi in ma a cikin buro ne ku biyu Allah na ganin ku wannan kadai zai magance rashawa amma wani kwamiti wani kungiya kaza shugaban kungiyar shi zai in aka ce misali kama kai ma ka gan shi kai kama ka shi ne matsalar ta kungiyar zai kun suna ta kama kurin kurin turanci ne zai kurin a yi ta faranci a ta turanci a yi ta turanci a shagara biyu a yi turanci a shagara talbijin a yi turanci sai ka samu wata shi shugaban kwamitin sai shi ma ana tuhumar shi Allah kiyaye na ka yan wallahi kurin mutane su yi tsoron Allah tsoron Allah kadai a ba da dama ga malamai masu wa'azi wa'azi na tsoron Allah a sama yara wani yawan shi muhimmancin sama yara tarbiyya islamiyya yaro tun kan yi tashi in alaku ina ne ya san da Allah ya san Allah ya ganin shi ya jin tsoron Allah wannan kadai zai maganin wani abun amma duk wata kungiya kun ayin turanci dai su ma sun ci kudin su kudin su su kare cin kudin su kuma na aiki an bude buru an bude wane ne su samu kudi daga waje daga cikin gida sun kare su ma dai basu maganin abun su ma basu ma kansu maganin abun balle su ma maganin su ma wani maganin shi Allah ya shirye da mu sai mai magana aihuwa da azumi ‘yan uwa aihuwa da azumi lalle akwai mas'ala da malamai har sahabbai sun yi fatawa kanta na magana wadda ta kasa azumi dalilin ciki ko shayarwa ta kasa babu dama ne na magana ruwa ta abdullahi bin abbas abdullahi bin umar masu ganin cewa za ta ciyar da abinci kan bacin azumi ba ta ramawa wannan fatawa ba ta shafal matar da ta aihu a cikin azumi ai ta yanzu ba a jinin nifasi take mai jinin aihuwa daman ba ta azumi kamar zama mai jinin haila ne ba sa azumi amma za su rama azumin wannan a bayan azumi kenan baiwar Allah waccan magana wancan watan rukusa wancan rangwamen bai shafar wadda ta aihu a cikin azumi saboda ita jini take ba azumi ta kasa ba dalilin biki wallahu alam assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullah
Mana ina da tambaya.
To bismillah Allah sana sani.
Mana yanzu kaman mace mijinta in sabga gidan su sai zai ba su wani abu amma kuma ita in zaka sabga gidan sai ko ta haka abu na aski ta da sai ya ce mata sai ya ce ba ki da. In ta mai ƙarya mata ta amshi kuɗi a hannun shi ban matsala.
Yaya?
Mace ya ta in ta tafi ko sabga gidan su ko ta wata ƴan uwanta haka ya ce ba ki da kuma in sabga gidan su sai sai ya ba ta kuɗo. In ta musu ƙarya ta amshi kuɗin a wajen shi ba wata matsala.
To ba ƙarya, ba ƙarya, ba ƙarya a mashi kuɗin mutum ba kan ƙa'ida ta shara ba kan darura ba. Inda wani abu ne na ci ko sha na buƙatar ɗan adam ko na gida da yi ba. Ba ƙarya ba amma akan biki biki mai ƙarya ga cikin gaskiya bai halatta. In ya ba da taɓi ba da ba a mai ƙarya ba ƙarya a cikin biki akan kuɗin mutum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Malam na shi na La alam.
don nan muna muna tambaya.
Na'am.
Wani lokacin da aka tada sabar sallah Eh.
kafin imam ya tada sallah wai wata addu'a ce ake yana.
To na gane shikenan.
Kuma malam muna kaida ka Allah kama ma.
To, amin, Allah Allah- taimaka mana.
Amin amin Allah amin.
afurta ma.
amin amin amin amin na'am wannan iya maganar dual istifta dual istifta a da ta bude sallah a da mahi gajarta subhanaka allahumma bihamdik tabaraka sumuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk an kai kabbara ta harama kayan a fara karatu ta ake yi. a da bude sallah kenan assalamu alaikum Wa alaikum salam. Allah ya kama nan. Barka da kwana.
barka alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kama nan. Mutum ne sai ba ya aka da mutum ɗaya ya rasu daga cikin kamar ya ce.
eh Dole sai ya yi kafara na kwana sittin ko yana iya siyarwa.
to Kuma tambaya ta biyu.
na'am Ni direba mai malabiliki.
eh Ina da mata kuma da magaram.
to
In na taho ina kasar na zo da magaram.
eh A yi ina ajewa.
eh To kuma in ina wucewa tsoron.
eh In na fi zuwa tsoron nan ma ina katarin zaɓi ko kuwa.
eh Ina to nake kan nan da ni kanka.
no to magana dai ta accident in hadarin da kai kai kuskuren daga wajen ka yake kenan za ka yi kafara ta azumi sattin ka'ida maganar cewa sai wanda bai iya azumi sam sam bai iyawa ne ba bane so ban yi ba irin da san ba su iya azumi ne shi a nan za ka ciyar da abinci mutum sattin kan bacin azumi wannan shine wanda bai iyawa ne amma ka iya azumi sai ka daure ka gashi yanzu dari ya zo assalamu alaikum la la la.
wai kamar sallah an zo shi da an kafin a talance ya kai duka sassa kuma ya fi kifar.
to shikenan na gane sai kama radio assalamu alaikum la la la.
Mana ta haka ina fara addu'a.
ha
Fara addu'a nake yayin da.
to Allah amsa mana Allah bai mu Allah bata.
shirya min yara na.
amin gode assalamu alaikum
Alaikum salam ban kuna bakar sadiya.
yawa alhamdulillah Na fi sanya zuwa mutum ne yake aiki na sabo kuma yana so ya bari har ga Allah to me ya kamata mutum ya dinga ya bar aikin wannan na sabo.
to to assalamu alaikum wa alaikum salam na'am to bismillah aka ce mu
yanka haka kamar ka yi duk haka yanka ta eh mutum ta samu dabbar ƙur'ani kuma ka yi yanka ka shirka ka yi aski suna zama mutum haram haka ne ko kuma to na'am insha Allah shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum to ai hakuri amsa tambayoyin cewa mutum an yi sallah raka'a hudu an kare ana sallama kahin ya sallama sai iska ta fito to nan Allah zai baka ladan abin da kai na baya amma sallah kan bata cika ba sallah sai ka sake sallah gaba daya kuma Allah bai hana ka ladan abin da kai wannan muka cika ban kai asara ne amma ka'idar sallah sai sai an sallama to manzon iya cewa at-takbir tahrim wa at-takbir wa tahrir at-taslim mataka baka sallama ba kabbara ka shiga sallama ka wuta amma mataka baka sallama ba kai iska to sallah ka sake sabuwa kuma Allah zai baka ladan abin da kai insha Allah sai maganar kana sabo abin ya dame ka eh haka ne daman da mutum da shaidan gwagwarmaya ce sai ya ga mutu akan bata yake so shi za ka tawo kana kana ta yaki da zuciyarka kana komawa kana tuba illa amma kana tuna da hukumta ka tuna azaba Allah ko tuna kamun Allah inda zaka mutu a wannan hali shi zaka tuna dan ajali bai tabbas kana mutu a kowane hali ka yi tsoron mutuwa cikin halin sabon Allah ka iske Allah cikin hushin Allah shine hadari tuna wannan abin ya sa bawa ya da hankali bayan haka ba lai akwai addu'a ta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jiyo zakata ka tabbatar da zuciyata kan addininka kai ka yawaita yinta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik kuma idan abokai ne kuke saban da su ka yanke alaka da su mutaka kai ma kai ta kanka in wuri da kake zuwa kana wannan saban Allah ka wasa zuwa wurin shine kuna ba amma ka je wurin da kake saban Allah kana zuwa kuma bayan ka bari to dama kana hanya an ba kai ana zuwa yawo da kai wurin da ake saban Allah ana zuwa da kai ka kenan kana kan gabaki da fadawa ka bar wurin amma ba kai ne ka saki a bakai na kware kurin gaskiya magana maganar eh, yanka ana iya mutum ana iya duk tawassul abin da Allah ya shar'anta ana iya a yanka a yi sadaka amma ba a gama sabaka da yanka a ce aka sake Qur'ani ai he an yanka an kaza kaza he he an yanzu da jini wannan shine bai cikin shari'a amma yanka zaman kanshi ibada ce kana iya yanka dabba ko wani abrago ko ka zama mai kai dan Allah ka ta karbi Allah ya baka lada ko biyan bukatar Allah biya maka wannan ba laifi bane ba eh assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam
eh
da siyo ta jika uku ta sai da shi jika da ki raba ba mata a rinka ba su da kaɗan kaɗan wai ma nan ba kuɗi da ruwa ba ne.
to shikenan sai mai maganar eh to mai magana ina ga ni je musamman me kayan kayan kayan da masu da kayan di shi dai ina cika hori in a so kaya ne sayarwa kai jika biyar ka zo ka sai da ƙa'ida ta kasuwa jika shida ko bakwai kasuwa ce riba bata da ƙa'ida bata da iyaka a musulunci in dai a matsayin kasuwa ne to na sabon sama abin da yake boye kin ce wani kayan dina ku na mata fannin imin hukunci a san fursan don mun sama abin da yake boye tsakaninku in dai a matsayin kasuwa ne a ki so kaya jika goma ka sai da ma sha biyu ko sha uku ko sha kaza in dai ciniki ne na kuɗi a bada kuɗi a bashi a bada kuɗi wannan bane sanan a ce galihin shi kaza sai dai ana kuma ta daban a boye wanda ban sani ba Allahu a'lam assalamu alaikum na'am alhamdulillah na'am eh saboda hanya kuma ba ta gyara ba a wani wata ba su zo shi wannan gyaran ya nade
to kana nihin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu na bismillah to shi abinda ake maganar kamar muka mun yi bayani misali akan rashawa idan misali kaya haƙƙi naka ne wani zai maka zalunci in baka bashi ba wannan abin da yake nema za ka iya bashi wannan abin da ya nema don ya bar ma kayanka in kayanka ne zalunci zai maka idan a idan ka bashi shi ke cikin laifin cin haƙƙin da ba nashi ba kai ka kare ma kanka ne zalunci wani ana dogara kan haka magana abdullahi bin mas'ud a wata tahiyya da ya game da wasu yan hoshi ko su amshe mai kayan ko ya ba da dinar da wani dinar miliyon ne dai ya ba su da samun don su bar kayan shi kina in akan haka ne haƙƙi naka ne ka ba wani shi ke cikin laifi da cin haƙƙin da ba nashi ba kai ka kare ma kanka zalunci ne assalamu alaikum na ga lokaci lokaci ya ba mu lokaci lokacin namun sauran minti kaɗan ne gaskiya bismillah na'am
Salam.
wa alaikum salam
Ina kwanan kuma.
la la
Shi kamar fayyadin da ake nuni mana kamar da zabar manci sai ki rarrabawa ka so kaya ki rarraba ma mata. Ki so shi kayan a jika uku. To in kika raba musu duk sati ya arka gama musu kuɗin a baka jika biyar biyar. To wannan jika biyun ita ce riba wadda ta raba musu kayan. To wai shi ne.
ina ga dai Kamar shi- ita jika biyun.
in dai jika biyun Ita ɗora jika biyun.
abin san ba jika biyun ƙa'ida riba don bashi ne aka ƙara ko menene in ba don bashi bane ba kurin kasuwa ce aka ƙayyade zan ba ki kayan jika biyar ki kayan jika shida ko jika bakwai wannan ba laifi bane ba amma in dalilin bashi ne aka baki aka ƙara shi ne bai halatta amma in a zaman kasuwa ne kurin kaya ne farashin kaya na haka yake mai so ya saya yau na saya bashi kayan jika biyar sai jika takwas wannan shi ya saya akan haka Allahu alam lokaci in waye Allah kai mu mutacin sama insha Allah muna fata yan uwa duka masu bukatu na alkhairi namu nasu Allah biya bukatun mu gaba daya Allah kare mana imanin mu ya kare mana zuriyar mu gaba daya da mu ya kare mana daga sharrin shaytani daga sharrin dukkan wani mugun abu Allah kare mana gaba daya اللهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته